بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر أصبر تقص قوة ذو الحجة hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da goma ga watan septemba shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha shida wannan shine kaset na saba'in da uku daga cikin jiran giyar kasusuwan karatun littafin اقتداء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ولفر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ibn taymiyyah al-harrani ad-dimashqi Allah ubangiji ya gafarta mishi littafin iqtida'u siratal mustaqim yana karantar da mu ne ka'idar aqidar musulunci dangane da alwala'u wal bara ibn taymiyyah yana kawo mana ayoyin alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama da maganganun malaman farko wanda suke fassara ayoyi da hadisan dangane da ka'idar da ya kamata musulmi ya rayu a kanta game da gujewa al'adu da tafarki da tsarin rayuwar kafirai sawa'un waɗannan kafirai masu littafi ne irin yahudu da nasara ko ko zaryar kafirai ne maguzawa irin farisa da roma allah ubangiji ya saka mushi da alkhairi a darasin da muka yi a baya akwai wani ƙarin bayani dangane da wani abu da ya ambata a cikin lissafin da ya mana na irin mutanen da suka lalata addini wanda a cikinsu akwai malamai akwai sarakuna sai kuma masu bauta Allah da ƙarfin tsiya wanda ba su da ilimi a wajen bayani akan waɗannan masu bauta da jahilci ya ambaci wani abu mai suna at-taghbir wato wanda muka ji fassara daga al-imamu al-qazwini wato mai littafin al'umda fi mahasinin sha'iri wa ayubihi inda ya fassara mana da cewa ɗaga murya da maimaita karatun wani zikiri ta halilu saut wa tardidu qira'atin shi suke ce ma tagbir ana yi ana rawa ana kewayawa lafazin tagbir ɗin ya ce saboda suna tada ƙura a wajen wannan irin wato zikiri da suke to haka baya ga wannan fasara akwai fasarar da malam muhammad ibn salih al-usaimin allah ya gafarta mishi yayi a cikin littafin shi da yana sharhin wannan littafi na iqtida'u cewa takbir yana ɗaukan wani nau'i na zikiri har ila yau wanda 'yan ɗariƙun sufaye suke zama idan suka zauna suka taru a waje guda sai zama kowa yana aje da bulala idan ana cikin yin zikiri idan zikiri ya kai zikiri sai a ɗauki bulalar na a dinga bugawa akan dadduma ko wani kyalle da suke shimfiɗawa ko abin zama saboda a dinga tada kura kuma suna kudurta cewa wanda ya fi kowa iya tada kura to ya fi kowa iya ya fi kowa samun lada a cikin wannan zikir wannan ma wata fassara ce daga malam muhammad ibn salih al-usaimin allah gafarta musu gaba su wallahu ta'ala alam a takaice za mu tashi a inda mala yake cewa wa talkhisul farqi bainal aqwali thalatha yace takaitaccen bayani summary na bambancin da ke tsakankanin maganganun da ya kawo guda uku ya faɗi wasu maganganu guda uku waɗanda ƙarƙashin su ne za a hukunta bukukuwa na kafirai waɗanda suke zagayowa waɗanda ake yin su na bid'a da yace anna idza ra'ayna shari'a idan muka ga manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya sanya wata nassa qad nassa alal hukumi ya faɗi wata doka wa dalla ala illatihi kuma ya nuni zuwa ga illa dalilin da yasa aka kafa wannan dokar kama qala fil hirra alal misali kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya faɗi dangane da kyanwa mage musa ya ce innaha laysat bi najasin ita mage ba ta da najasa ba najasa bace innaha min at-tawafina alaikum wa tawafat tana daga cikin sauran dabbobi masu kekkewayawa a cikin hukuncin ta game da kewayawa a cikin ku kamar ɗaya ne da kaji da agwagi da tumaki da makamantansu dan sun taba jikin mutum ko sun sha ruwan da zai sha ko sun taba abincin shi wannan abin da suka taba bai zama na jasa ba to kaga ya faɗi hukunci fa hadhihi la illa tusamma al mansusa wannan illa da ya ambata me yasa mage ta zama ba na jasa ba saboda tana kewayawa a cikin ku idan ta zama na jasa zai zama akwai harat abin da ke kewaya kullun kana tare da shi kuma a ce na jasa ne to kaga ya faɗi illar ya faɗe ta ƙarara awul muma ilaiha ko kuma illa ce wadda ya yi nuni zuwa gare ta ko da bai faɗe ta ƙarara ƙarara ba ulimat munasabatuha aw lam tu'lam shin an san munasaba dacewar da aka yi tsakanin zancen da illar ko ba a sani ba fa yu'malu bi mujibiha sai a aiki da ainihin wato abin da take faɗa sai a aiki da abin da take faɗa abin da illar take hukuntawa sai a yi aiki da shi fa yi umaru bi mujibiha bi ittifaqi tawa'if salas to za a yi aiki da abin da illar take hukuntawa haka duka yake a cikin zantukan gaba ɗaya ɓangarorin da suka yi wannan bayani malamai da suka kasu gida uku game da mas'alar illa fa in ikhtalafu wa in ikhtalafu ko da yake sun yi sabani hal yusamma hadha qiyasan aw la yusamma shin wannan za a kira shi da sunan qiyasi ko ba za a kira shi ba ma'ana za a yi daukan shi a yi qiyasi akan wani abu da ya kama da shi ko ko ba za a yi ba anan kuma sun yi sabani wa mithaluhu fi kalamin nas misalin irin wannan illa da take mansusa ko al illatul muma ilaiha a cikin zantuka na yau da kullun da mutane suke shine ma lau qala sayyidu li gulami da a ce wani shugaba ko jagora zai ce da yaron gidan shi ko bawansa ya ce da shi la tudkhil dari fulanan fa innahu mubtadi'un kar ka sake ka sa ka bari wane ya shiga gidana saboda dan bid'a ne hana shiga gida shine hukunci illar fa dalilin fa kasancewar shi dan bid'a aw fa innahu aswad ko kuma kar ka bari wane shi gidana hukunci kenan menene illa hukuncin wato dalilin da yasa aka yi hukuncin shine kasancewar shi bakar fata wa nahwu zalika ko wani zance mai kama da wannan fa innahu yufhamu minhu annahu la yudkhilu darahu man kana mubtadi'a za a iya fahimta daga wannan zancen cewa banda wannan da aka ayyana duk wani dan bid'a da ya rasa shiga gidan ba kaga ai cewa kar ku bari wane ya shiga saboda dan bid'a ne to idan wani daban ya zo banda wannan wane da aka ayyana to shi ma ba a hana shi shiga in dai shi ma dan bid'a ne domin illa yanzu ta hada su kenan aw man kana aswada ga wanda kuma ya ce kar ku bari wane ya shiga gidana saboda shi bakar fata ne idan wani bakar fata daban ya zo ba za a bar shi shiga ba saboda illa ta hada su da wancan da aka ayyana wa huwa nadhiru an yaqula wannan yayi kama da in aka ce la tudkhil dari mubtadi'an wala aswada dai yake da kace kar wane shi gidana saboda shi baka fata ne ko kar wane shi gidana saboda dan bid'a ne to wannan bangare guda kenan waɗannan maganganun hukuncin su da in kace kada wani dan bid'a ya shiga gidana kada wani bakin fata ya shiga gidana da inda ka ayyana da inda ka faɗi illar kawai to duk ɗaya ne mun gane inda aka faɗi illa kuma aka ayyana to za a ɗauki wannan illar a sanya ta ga wanda ba a ayyana ba inda ko ba a ayyana ba dama umumi ne tun asalin shi ولهذا نعمل نحن بمثل هذا في باب الأيمان ابن تيمية يشي دان هكا موسى ابن تيمية muna aiki da kwatankwacin wannan ababuka na rantsuwa a cikin matsalar na rantsuwa falau qala in mutum ya ce la labistu hadha thawba alladhi yamunnu bihi alayya yumannu bihi alayya amin yamunnu bihi alayya wallahi ba zan sa wannan sutura da ake mini gorinta ba hanasa bima kanat minnatuhu mithlu minnati idan ya saka wata sutura wadda aka mishi gori irin gorin da aka mishi akan waccan sira to rantsuwa ta ci shi ko mun gane idan ga wani tufa da aka baka sai ka ce wallahi ba zan saka wannan tufan da ake mun goyi akan shi sai baka sa shi sai kuma wata tufa daban wadda ita ma an maka irin wannan gorin akai sai ka saka to ran ta cika kamar yadda mutum ya rantsa ya ce wallahi ba zan ci nama ba in ya ci kifi ran ta ci shi saboda kifi ma nama ne qur'ani ya kira shi lahaman tariyan ina fata mun gane ba sai wannan bai ainihi ba in dai ka faɗi illar da ta sa shine illar ta haɗa akan wanda ka ayyana da wanda baka ayyana ba wa huwa wa nahawu zalika da makamancin wannan wa amma idza ra'ayna shari'a ibnu taymiya yace idan kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kad hakama bi hukmin wa lam yadhkur illatahu nau'i na biyu kenan ya faɗi wani hukunci amma bai faɗi dalilin hukuncin ba lakin kad zakara illata nadhiri amma ya ambaci wata illa a sa'a ko irin wannan hukuncin au nau'ahu ko kuma ya ambaci hukunci da illa a nau'in wannan abu mislu kamar misali annahu jawwaza lil abi an yuzawwija ibnatahu as-saghira al-bikr bila idniha annabi sallallahu alaihi wasallam ya baiwa uba izini ya aurar da yashi karama wadda bata taba aure ba ba tare da izininta ba wa qad ra'aynahu jawwaza lahu istira'a ala malaha kaunuha saghiratu kuma mun ga manzo Allah sallallahu alaihi ya halasta uba ya zama yana da mallaka akan dukiyar yashi karama saboda kasancewarta karama fal yu'taqadu anna illata wilayatin nikahi hiya sigar masalan to za mu iya cewa kenan dalilin da ya sa Allah a cikin wannan hukunci manzon Allah ya baiwa uba dama ya aurar da yashi karama ba tare da izininta ba shine kankanta alal misali fa hadhihi la illatu hiya al mu'thira ya zama wannan illa ita ke da tasiri akan hukuncin ai kad bayyana shari'u ta'asiraha fi hukumin mansusin ma'ana annabi alaihi salatu wassalam ya bayyana ta'asirin ta a cikin wani hukunci da aka faɗa ƙarara wasakata an bayani ta'asiriha fi nadhir zalika hukum amma sai yayi shiru game da yin bayani akan ita wannan illa a wani hukunci wanda ya kama da waccan فالفريقان الأولان يقولان بها waɗancan mazhabobi guda biyu na farko suna yin fatawa da wannan wa huwa fil haqiqati ithbatu lil illati bil qiyas haqiqanin wannan shine tabbatar da illa ta hanyar ta hanyar qiyasi fa innahu yaqulu domin yana cewa ne kama anna hadha al wasfa kama anna hadha al wasfa athara fil hukmi fi dhalika al makan kadhalika yu'athiru fi hadha al makan kama yadda wannan dalili yayi tasiri akan hukuncin a wancan wajen to ya kamata ya tasiri akan wannan din ba abin da yake cewa shine mallakar dukiyar ya kankanuwa a wurin uba shari'a ta ba shi dama kuma shari'a ta ambaci cewa saboda ba ta da hankalin da ta iya juya dukiyarta sai kuma shari'a ta ba uba dama ya aurar da yashi kankanuwa ba tare da izininta ba anan sai shari'a bata ambaci dalili ba to sai a ce shin nan ma dalilin kankanta ne wadda kankanta tana gadar da rashin tunani da rashin iya lissafa abubuwa ta yadda kamar a can in an bata dukiyarta tana kankanuwa za ta lalata ta ko to haka anan ma an bata damar zaben miji da kan tana karama za ta zaben tumin dare sai da ku waccan illar da aka faɗe ta karara game da mallakar dukiya sai aka ɗaura ta akan wannan hukuncin na halascin yi mata aure tana yar karama babu izininta ina fata mun gane wannan karkashin haka masu wannan magana sai suka ce ai in dai an samu illa a wuri a wani abu da ya kama da ɗaya to za a ɗauki illa a saka shine suke ce mai kiyasu da illa kenan dan hukunci shine a duka wurare guda biyu yin uba ya gaban kanshi game da ita yarinyar ba da cewarta ba can ya gaban kanshi akan dukiyarta nan kuma ya gaban kanshi akan aurar da ita ko sai zama a can an ambaci dalili a nan ba ambata ba don ka ɗauki wannan illar da aka ambata game da dukiya ka ɗaura ta akan aure shi suke ce kiyasu da illa domin abin da ake cewa shine ta'asirin yarintan nan da yake kan dukiya to za a iya samun shi akan ainihin wato magana aure ma wal fariqu thalithu la yaqulu biha wancan bangare na uku su kuma ba sa faɗan wannan ba sa ba da fatawa da wannan illa bi dilalatin khassa sai an samu wani abu a keɓance da ke nuna haka li jawazi an yakuna an-naw'ul wahid min al-ahkami lahu ilalun mukhtalifa suka ce saboda tana iya yiwuwa ya zama wani nau'i guda daga cikin hukunce-hukunce yana da illoli daban-daban ƙari akan irin waccan illan domin hazan nau'i annahu sallallahu alaihi wa alihi sallama naha an yabi ar-rajulu ala ar-rajuli ala ala bai'i akhi annabi alaihi salatu wassalam ya hana mutum ya ciniki a cikin cinikin wani shi wani na ciniki ka zo ka sa baki ainihin wato ka yi ciniki a cikin shinikin shi ko aw yastamar rajul ala sawmi akhihi ko mutum yayi ainihin tayi a cikin tayin dan uwansa aw yakhtuma rajul ala khitbati akhihi ko mutum ya nemi aure akan neman auren abokinsa ko dan uwansa fa yu'allalu dhalika bima fihi min fasadi zatil bay sai ana kawo dalilin da yasa aka hana haka dan kada rikici ya shiga tsakankani kada ka ɓata abin da ke tsakaninku na zumunci da mutunci da ganin girman juna da fahimta da ake wa juna a bisa tsarin rayuwa ta yau da kullum duk wanda ka mushi haka ya yi ta yi ka zo ka ƙara ko ya ciniki ka zo ka siye ko ya nemi aure ka zo ka shiga ka kasa shi bayan an riga an ce za a bashi duk wannan yana iya jawo a ɗabi'ance a samu husuma da rashin fahimta da tashin hankali to musulunci baya so a samu husuma na daga cikin maqasid na shari'a mutunta juna da zaman lafiya da fahimtar juna a cikin al'umma don haka sai aka hana da kaga wannan kama ulila bihi fi qawlihi kamar yadda aka ƙara kawo irin wannan illa cewa ita ma an hana ce dan kada a samu fasadu zatil bain aka hana mene cewa la tunkahul mar'atu ala ammatiha kar mutum yana da mace ya je ya auro wata kanwar ubanta kanwar uba matan nan wala ala khalatiha ko ya auro kanwar uwata kar mace su kishi da kanwar uwata duk wanda aka fara aura to kada aure daya idan karama ka fara aura to karka aure ta sama da ita in ta sama da ita ka fara aura to karka aure waccan kar ya zama sun zauna karkashin igiya aure guda daya fa innakum idza fa'altum dhalika qata'atun arhamakum in kuka haka za ku yanke zumunci da kankanunku ɗabi'ar rikici ko bayayya ko saɓani ko gasa da ke shiga tsakanin kishiyoyi to bai kamata ta shiga cikin wadda akwai irin wannan dangantaka tsakankaninsu kanwar uwa da kanwar uba ba saboda suna matsayin iyaye ne a wurinta mutuncin da ya kamata baiwa iyayensu ya wajaba ta basu duk da yake tana iya auren 'ya'yansu mu fahimci wannan ko ba kamar yadda misali mace ba ta iya auren wanta ko kaninta qur'ani ya haramta amma mace na iya auren cousin dinta dan wan babanta da dan yar babanta da yar yar mamanta ko to wannan yar mamata ta tana matsayin uwa ne gare ta amma kuma akwai aure tsakankaninsu da ɗanta da ɗan wannan uwar ko to duk da haka sai aka hana ita ta yi kishi da uwar duk da ta iya auren ɗan kaga an bambanta tsakanin uwa ta jini da uwa ta dangantaka me yasa aka hana saboda wannan zai iya jawo fitintunu da yawa kamar da kowa ya sani wannan hadisi ne ingantacce imam muslim ne fitar da shi wa in kana hadha al misalu yuzhiru at-ta'lil fihi duk da yake wannan misalin kaga shi an faɗi illa ƙarara cewa fa innakum idza fa'altum zalika qata'tum arhamakum kaga an faɗi illar wancan kuwa ba faɗi illa ba la yabi'u ar-rajulu ala bai'i akhihi wa la yasumu ala sawmihi wa la yakhtubu ala khitbatihi kaga shi ba ambace illa ba amma illar bisa ɗabi'a abu ne mai sauki a fahimci cewa irin wannan ita ce illa wa in kana ma la yadhharu fil awwal abinda illa bata bayyana a na farkon can ba fa inna ma zaka li annahu la yadhharu fihi wasfun munasibun linnahi illa hada me yasa aka ce illa irin wannan ce saboda babu wata siffa da za ta bayyana ta dace da shi sai wannan duk inda ka waiga ka waiga me dalilin da zai sa a ce in wannan cikin ciniki ga wani ya shiga shi ne kada a yi husuma me dalilin da zai sa a ce in wani na cikin neman aure kan wani ya shiga shi ne saboda kar a yi husuma me yasa zaka faɗa ka saboda aikace an ga cewa duk inda aka samu irin haka husuma na biyo baya ba ka wani jama'a kai wani ma koda ya fita ne wani koda ya auri mace ne ya sake ta in ya ji labarin wani ya aure ta za su yi husuma kai wani inda zai samu hali in ya mutu ma aka auri mata sai yi husuma da shi da zai samu hali wasabru dalilun khasun ala illa lafazin asabar anan yana nufin kama ashabahu duk da lafazi ne mai ma'anoni da dama yana iya zuwa da ma'anan ashabahu yana iya zuwa da ma'anan abin nan al-imtihan bincike asabar yana iya zuwa da ma'anan kuma aljamal kyau to za ka yi ɗaukan shi a nan abin da yake ba da dalili shine ashabahu kama da ake samu tsakanin hukunci guda biyu ta wajen illarsu dalilin khasun alal illa yana da zama dalili wanda yake na musamman akan illa wa naziruhu min kalamin nasi an yaqula abin da yake irinsa a cikin zancen mutane shine mutum ya ce la tu'ti hadha al-faqira kar ka bai wannan matalauci kar ka bashi sadaka fa innahu mubtadi'un dan dan bid'a ne thumma yas'aluhu faqirun akharu mubtadi'un sai wani fakirin kuma daban wanda ba shi aka yi ishara zuwa gare shi ba shi ma sai zo sai ya roƙo kuma shi ma ɗan bid'a ne fa ya sai a ce la tu'tihi kar ka bashi ba tare da an maimaita illa ba wa qad yakunu zalika al-faqiru aduwwan lahu to ta iya wannan nabiyin bayan kasancewar shi fakiri kuma ɗan bid'a akwai wata tsarin illa shine hala suna gaba da wannan da yace ka bashi kaga illa ta ƙare kenan فهل يهكم بأن الإلة هي البدعة توائين ونن نوعي نبيو شنزا كفو كنشي لتشوى إلا إتشي بدعة أم يتردد كوكو ذا أكي أكاو لجواز أن تكون الإلة هي العداوة saboda ta iya zama illa ita ce gaba din in ka ɗauki wancan misali wancan da aka yi magana akan kar mace a haɗa ta da ƙanwar ubanta ko ƙanwar uwata ko uwata za ka iya cewa eh illar ita ce kasancewar za iya samun rikici da zai raba zumunta kaga nassi ne wannan ko to ta iya kuma in ka ɗauki na ciniki wanda babu nassi shi ma ta iya rigima da za ta biyo bayan ciniki da auren matar da wani ya taɓa nema shine rikicin shine illar kuma ta iya yiwa akwai wata illa daban da yasa shari'a ta hana ta iya yiwa amma ba dole bane ka ganta kamar yadda anan shi ma ta iya yiwuwa a wata illa da ya sa ya ce ka a bashi bayan kasancewa shi dan bida shine watakila akwai gaba watakila kuma ya bayyana ne a surar fakiri ba fakiri bane fakirin ƙarya ne yana camouflage ne duk yana iya yiwuwa kamar yadda can ta iya yiwuwa bayan kasancewar illar da aka ambata na yanke zumunta hala kuma akwai wata alaka ta jini wadda a bisa alaƙan nasaba aka hana aure don ai waɗanda aka hana aurensu saboda nasaba na daga cikin illar shine za a ainihin lalata nasaba tun daga kan halittar jiki halitta ma'ana ƙwayoyin halittar ɗan adam sun fi bayar da halitta mai kyau idan aka haɗa dangi da suka bambanta junansu wani abu ne da aka tabbatar da shi a kimiyance ma'ana in mutum ya auri ƙanwar shi ko eshi bayan haramci a shar'anci to akwai yiwa kuma su haifi halittu marasa lafiya saboda duka jinin kwaya ne wannan an tabbatar da shi a kimiyyance da haka auren zumunci shine aure a waje kuma gani ƙara zumunci kenan ƙara ma danginku yawan dangi ba wai aure a cikin danginku ba wannan maimaita dangi ne duk da yake ya halasta amma kuna son ku yawaita dangi to shine sai ku ta aure a wurare daban-daban sai zama ko ina kuna da sarkai ko ina kuna da dangi ko ina kuna da kuna da asaba haka mutanen da suke sai kuma ku haifi ƴaƴa da zuriya masu basira iri daban-daban saboda duk sanda za a halicci wani ɗa sai an tato gaba ɗaya kakannin shi har zuwa maduna adam to da haka kakannin wane iri kaza ne daban kakannin wane iri kaza ne daban sai kaga an samu al'umma tana ta yawaita a cikin ta mutane suna ta ainihin wato samun karamomi da falaloli iri daban-daban wallahu a'lam wa alaikum salam a haramci ne haramci ne illa ba ita ce asalin hukuncin ba ita dalili ne ko da ba ambace ta ba dama za a yi da hadisi ya bayyana mana kawai gujiha ne ta hannun kuma kake so ka ce dama eh sai ce ne to ban gane me kake so ka ce ba a can an ambaci kan mutum ya auri ammarsa ko da khalarsa nan kuma kar ya auri ammar matarsa in matan na kasan shi in wannan ƙari ne akan abin da aya ta fara ba zai shiga cikin wa uhidda lakum ma wara azalikum kamar yadda misali akwai kuma aljam'u bainal ukhtaini hada tsakankanin ɗaya guda biyu wanda suke sun hada dangantaka uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya to haka wannan shi ma haɗa tsakanin mace da yar ubanta ko kanwar uwata shi ma ya haramta kai tsaye eh za ta iya auren ta kwarai za ka yi auren misali idan ka auri mace ta mutu ko ka rabu wata ranar ko za ka yi auren kanwar uwata wannan ya halatta a shari'a kamar yadda za ka yi auren mace ko rabu ko ta mutu ka auri kanwata ko yatta haɗawa ne bai halasta ba ko to shi ma haka wannan shi ma wannan aljam'u ne kawai ya haramta sai malam ya ce wa amma idza ra'ayna shari'a qad hakama bi hukmin wa ra'ayna fihi wasfan munasiban lahu lakinna shari'a lam yadhkur tilka illa idan aka samu wani hukunci da aka bayyana a shari'a sai muka ga kuma ga wani siffa da ta dace da wannan hukuncin amma ba a ambace shi a matsayin illa ba wala ullila biha wala allala biha nadhira zalika al-hukm fi mawdin akhar ko ba a sanya wannan illa a wani hukunci irin wannan kini ga wannan a wani waje daban ba fa hadha huwa al-wasf al-munasib al-gharib wannan shi ake cewa al-wasf al-munasib wanda yake garibi wanda ba ba ambace shi ba kaga wancan hukunci guda biyu ɗaya a ambaci illa ɗaya kuma ya zo da wani abu mai kama da waccan illa sai aka ilhaki nan kuma duka hukuncin guda biyu ba a ambaci illa a kowanne ba li'annahu la nadira lahu fi shar'i sai zama babu kenan kamar babu irin wannan illa a cikin shari'a wala dalla kalamu shari'i wa ima'uhu alai zance ko nunin annabi alaihi salatu wasalam bai yi ishara zuwa ga wannan illa ba fa yujawwizu ittiba'ahu al-fariq al-awwal al-fariq al-awwal bangare na farko su ko su suna ganin ya halasta abu wannan hukunci karkashin wannan illa wa nafahu al-akharani sauran biyun kuma suka ce a وهذا إدراك لإلة الشارع بنفس أقولنا من غير دلالة منه wannan shine mu da kanmu mu iya rusko wata illa da ƙarfin ƙwaƙwalenmu ba tare da annabi alaihi salatu wasalam ya faɗi wannan illa ba nan wani nau'i ne kuma daban ga wani hukunci da aka ambata sam babu illa a cikinsa duk ire-iren shi babu wata illa da aka ambata a ciki amma malamai suna zaunawa su yi tunani su kalli nasoshin shari'a su kalli maganganun sai su iya hararo wani abu su ce shine illa ko to a irin nan sai wasu malamai suke ganin za a yi ɗaukan wannan illa a matsayin dalilin hukuncin duk inda aka zo magana akan hukuncin a kawata matsayin dalili amma ba ta da nasi maganar malamai ce sauran malamai kuma suka ce ba za ma a tsaya tunanin mai illa ba a ci gaba da aiki da hukuncin kawai kama annan ladhi qablahu idrakun li illatihi bi nafsi al-qiyas ala kalamihi kamar yadda yake wanda ke hukuncin da ke gabanin wannan da aka ambata a cikin shi akwai ƙoƙarin gano illa ta hanyar kiyasi akan zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi a wurare biyu a wuri na farko ya faɗi hukunci ya faɗi illa a wuri na biyu ya faɗi hukunci bai faɗi illa ba sai aka ɗauko waccan illa da ta kama da irin ta wannan sai aka ɗaura akai to kaga anan da kuma kwata-kwata bai ambaci illa ba ai ƙoƙarin gano ta daban sun yi kama da wancan bambanci kawai shine wancan an ɗauko wata illa ce mai kama da ita daga wani hukunci mai kama da shi wannan kuma za a ɗauko illa ne kawai daga umumin abin da ake fahimta daga take-taken hukunce-hukuncen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama wal awwalu idrakul li illatihi bi nafsi kalami wancan na can farko shi kuma shine riskar illa da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa yace kaza shine illa shi kamar akan mage da yace ba ta daga cikin najasa saboda tana cikin masu yawo ne a cikin ku kaga da kanshi ya faɗi wannan na biyunta kuma shine kamar illa game da aurar da ya karama bai ambaci illar ba hukuncin aurar da ya karama babu izininta bai ambaci illar ba amma an hararo illar ko daga hukuncin da ya yi a kan mallakar dukiyarta da uba ke iya mallaka a inda nan aka ambaci illa cewa ba ta da hankali sai aka ɗauko wannan rashin hankali da yarinta sai aka ce shine illar wannan auren shi to na ukun nan shi kuma da ake magana yanzu shine wanda kwata-kwata za a bincika babu nassin illar babu wani hukunci na viruhu da ya irin sa ballantana a kiyasi sai a ɗauki mahadul aqal tsantsan hankali sai a nemo illa a ta tunanin to me yasa shari'a ta ce haka har akwai littafai da malamai suka akan wannan musamman a cikin littafan usul fiqh da wasu buhut na musamman akan usul fiqh zaka samu zantuka akan ilal kaman ibn qayyim na littafi musamman akan wannan shine shifaul ali fil qadari wal qada'i wat ta'ali littafi ne babba a cikin shi yana kokarin kawo waraka game da maganganu da malamai suke yi da yan kiyasi suke akan to wai me yasa aka ce a yi kaza menene yasa aka hana kaza sai mutum ya laluba ya laluba sai ga shi bai ga hikimar da ke cikin yin kaza ba misali sai wani ya ce me yasa aka ce a dinga yin ruku kafin sujuda misali me yasa ba za a fara sallah daga zaune sannan sai a mike ba me yasa aka ce azumi sai cikin ramadana me yasa ba a rajab ko a shawwal ba duk ire-iren waɗannan ibn qayyim ya ta kawo su game da fikihiyat game da mu'amalat game da kaza shine shifa'ul ali fil qadari wal qada'i wat ta'ali a takeice malam yace wal au'a wa ma hadha faqad ta'lamu il faqad tu'lamu illatul hukm al mu'ayyan bis sabri wa bidalalat al ukhra ana iya gane hukuncin illa wadda aka faɗe ta karara bis sabar ta hanyar ko dai ya zama a nan asabar bincike din ko kuma kamar da muka fasara shi a baya shine ta hanyar kamantakekeniya wato ko a bincika abin da ke da kama da shi ko wa bi dilalatin ukhra da kuma wasu dilalat daban-daban in ka ɗauka misali akan azumi da aka ce a jinkirta sahur a gaggauta buɗe baki me yasa aka ce haka sai za ka iya fahimta daga dilalat da yawa da suke da alaka da azumi shine ana so a rage wa mai azumi wato faɗin wahalar da zai sha ko saboda akwai mabda'i sananne game da azumi shine yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra kaga wannan wata dilala ce da ba sai an ambata ba za ka iya fahimtar ta da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana sallah in ya ji kukan jariri da ya yi tsawaitawa sai ya takaita da abu ne mai sauki ka gane cewa saboda ya fitar da uwar daga cikin kuncin da ta shiga na raba mata hankali tsakanin sallar ta da ɗanta to akwai illoli haka za ka ta kallon dilalat na shari'a da makasid na shari'a sai ka gane su akwai kuma waɗanda suna da zurfi sai malamai masu sani kwarai waɗanda suke iya istinbati na hukunce-hukunce mustahidai suke iya gane su irin su su ainihin ibn qayyim din irin su nawawi irin su ibn hajar waɗannan shurrahu in kana karanta littafan su zaka ta gane ire-iren waɗannan abubuwa da ainihin abubuwa makamantan su Allah ya sa mu dace malam yace fa idza sabata sabatat hadhihi al-aqsam to idan muka tabbatar maka da waɗannan kashe-kashe da suka gabata guda uku na dangane da yadda ake mu'amalantar illa fa mas'alatuna min babil illatil mansusa fi mawdi'i to mas'alar bayani akan idi na bid'a wanda ake yi to yana daga cikin illoli ne waɗanda aka ambace shi hukunci ne da aka ambaci illa karar akan shi a wani wuri al mu'assira fi mawdi'in akhar wacce take tasiri a wani waje daban shine nau'i na biyu kenan ko وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص أوقات أوقات بصلاة أو صيام saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana keɓance wasu lokuta ko wasu ranaku da wata sallah ko wani azumi wa abaha zalika amma ya halasta yin haka idan lam yakun ala wajhi takhsis idan ba an yi haka ne da nufi ba na musamman farawa muslimun fi sahihihi an abi hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الإمام مسلم يفتد حديثي رجع أبو هريرة رجع من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الله يتي لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي karka keɓance daren juma'a shine daren ana gobe in gari ya waye juma'a karka keɓance shi ka ce duk mako sai kayi wani qiyamul layli na musamman saboda gobe juma'a wala takhussu yawmal juma'ati bisiyamin min bainal ayyam kar ka keɓance ranar juma'a da yin azumi banda wasu ranaku illa an yakuna fi saumin yasumuhu ahadukum sai dai idan juma'a ta bijiro a cikin wani azumi da ɗayan ku yake shine kamar yayi alhamis zai yi juma'a ko yana cikin yin sittu shawwal ko yana cikin yin kafara ko wani abu makamancin haka a irin wannan babu laifi amma keɓance ta da tunanin cewa tun da rana ce mai falala bari kai wani aiki na musamman mai falala kamar da haka ya zama al'adaka to manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya hana wannan wa fi sahihaini an abi hurairah qala sami'tu an-nabiy sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yaqulu abu hurairah yace naji manzon Allah yana fada la yasumanna ahadukum yawmal jumu'a kada ɗayan ku ya sake yayi azumi ranar juma'a illa yawman qablahu aw ba'dahu sai in yayi azumi kafin ko bayan juma'a wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi a cikin ainihin as-sahihai warawa al-bukhari an juwairiya bint al-harith radiyallahu anha al-imam al-bukhari ya ƙara ruwaitowa daga mai ɗakin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ita ce juwairiya bint al-harith Allah ya ƙara mata yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة manzo Allah ya shigo cikin ɗakin ta ranar juma'a ya tarar da ita tana azumi faqala sai ya ce da ita asumti amsi ko kin yi azumi jiya qalat la ta ce ban yi ba qala a turidina an tasumi gadan to kina da nufin yi gobe ne qalat la ta ce ban yi ba qala fa aftiri to ki sha ruwa manzo Allah ta taka da wannan azumi take wannan hadisi ma bukhari ya fitar da shi wa fi sahihaini an muhammad ibn abbad ibn ja'far qala muhammad dan abbad dan ja'far a cikin ainihin littafin bukhari da muslim ya ruwaito cewa qala sa'altu jabir ibn abdullah na tambayi jabir dan abdullahi inji wannan babban malami cikin tabi'ai wa huwa yatufu bil baiti a lokacin jabiru yana dawafi a ɗakin Allah a makka kenan an siya mai yawon juma'a na ce da shi Allah shi gafarta malam ina hukuncin yin azumi ranar juma'a a naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an siya mai yawon juma'a wai da gaske ne manzon Allah ya hana azumi ranar juma'a qala na'am yace kwarai kuwa wa rabbi hadal bait na rantse da Allah da ke da wannan daki wa hadha lafzu muslim wannan lafazin al-imamu muslim ne وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال daga ibnu abbas ne Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce la tasumu yawmal jumu'ati wahdahu kar ku yi azumin ranar juma'a ita kadai rawahu al-imam ahmad al-imam ahmad ya fitar da wannan a cikin musnad dinsa da isnadi da'ifi sai dai yana cikin hasanun fi shawahid don kamar yadda muke gani yana goyon bayan duka ire-iren waɗannan hadisai da suka gabata wa mislu hadha ma akhrajahu fi sahihain an abi hurairata radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama qala yace kwatan kwacin irin wannan yanzu yana kawo mana hujjoji ne akan cewa annabi ya hana keɓance wata rana ta musamman da wani azumi na musamman gashi mun ji game da juma'a sai ce kuma irin wannan shine da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yataqaddamanna ahadukum ramadana bi sawmi yawmin kada ɗayan ku yayi riga malam masallaci da bawo ke cewa ko yayi azumin taryan wata ya tarbi watan ramadana bi sawmi yawmin aw yawmayni da azumin rana guda ko rana biyu ranar karke ta sha'abana ko ranaku biyu na karken sha'abana sai mutum ya ce bari ya azumi shi ake ce ma azumin tarban wata ko illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum zalika yau sai in mutum ne wanda ya saba yin wani azumi to babu laifi yana iya yin wannan azumin ma'ana dama can yana da al'ada yin azumi litinin da alhamis sai ya zama yau litinin kuma yau 29 ko da takwas ko talatin ga watan sha'aban to zai iya yin kayan shi babu laifi wannan ya halasta gare shi amma wanda dama yana ta cin abincin shi yau ya ci gobe ya ci bai da al'ada azumi sai da aka zo gab da ƙarshen sha'abana sai ya ce to bari na yi azumi ko kuma an duba wata ba a gani ba sai ya ce to ni dai bari na yi azumi dan na yi ihtiyatan kar ya zama in ma an ga wata a wani waje ba mu sani ba to ni ban sha ruwa a ramadana ba in kuma ba a gani ba to na yi nafila wannan shine asalin azumin tarban wata da aka hana ay yasumu adatahu ma'ana wanda yake da man kana alai man kana an yakuna rajulun kana yasumu samahu shine wanda yake da al'ada azumi fal wajhu wa wajhu dilala anna shari'a qassama al-ayyama bi itibari as-sawmi thalathata aqsamin fuskar wannan hujja da ake so a kafa a nan cewa an hana yin azumi na musamman a wasu kwanaki wanda shari'a bata ba da dama a yi ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba kwanaki dangane da yin azumi a cikin su zuwa gida uku akwai qismun shari'a ta sisuhu bisiyam bangare na farko waɗanda shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ta zo da hukuncin a keɓance su da azumi imma ijaban ko dai keɓancewa ta wajibi ka ramadan kamar yadda al'amarin yake game da ramadana kaga watan ramadan shari'a ce ta ce a yi azumi a cikin shi kuma na wajibi wa in mastahbaban ko kuma kwanakin da aka ce a yi azumi a cikinsu amma an keɓance yin azumi a cikinsu a matsayin mustahabi ka yau mai arafa kamar rana arafa irin rana gobe ke idan Allah ya kai mu shari'a ta ce a yi azumi na musamman a lokacin saboda falalar rana wa ashura da kuma ashura goma ga watan ainihin muharram kamar nan da wata guda kenan kuma idan Allah ya kai mu wannan ma rana ce da aka keɓance musamman don yin azumi wa qismun naha an saumihi mutlaqan akwai kuma ɓangaren da shari'a ta keɓance cewa sam kar a sake a yi azumi ka yau da idaini kamar ranar ƙarama da babbar sallah ɗaya ga watan shawwal da goma ga watan zulhijja kamar jibi kenan to waɗannan ranaku su kuma an hana yin azumi a kansu itlaqan haka ranakun da ke bayan goma ga wata yawmul qar da sa'iru ayyami tashrik sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga watan zulhijja dukkaninsu an hana yin azumi a cikinsu itilaka wa kismun da kuma ɓangare na uku innama naha an taksisihi ka juma'a da kuma ranar da aka hana yin azumi a cikinta ita kadai kar a keɓance ta amma an yi tare da wata rana to babu laifi shine ce kamar ranar juma'a ita ranar juma'a aslan ba a hana yin azumi a cikinta ba sai in ita kadai kai amma za ka iya azumi a cikinta in ka yi jiyanta za ka iya azumi a ranar juma'a in kana da niyyar yin gobe wannan dai shine muhallin niza tsakankanin malamai dangane da matsalar kuma haramcin azumin asabar wasu suna ganin hadisan haramcin azumin asabar sun rage faɗin wannan hadisin cewa to yanzu sai dai juma'a da alhamis kamar su malam albani nasir dini kenan wasu kuma suna ganin yadda aka samu illa ta ce azumin asabar sai na farilla to wannan nassi ne akan haramcin azumin asabar in ba na farilla ba wannan ma kuma wani nassi ne akan kuma halascin wani azumin asabar bayan na farilla shine azumin asabar in an yi juma'a duk wani da wuju a cikin fiqh jama'a kuma gani wanda suka ɗauka cewa hadisin juma'a da alamis juma'a da asabar yana da faɗi haramcin azumi asabar ya rage faɗin shi to wannan sun yi taksisin shi da wancan sai suka ce a ai ana taksisi ne idan babu wani waje na haɗawa su a ganin su a haɗa cewa azumin asabar haramun ne in ba na farilla ba to wannan yanzu mantuki ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma wancan mantuki ne azumin sai su ce kenan azumin asabar haramun ne in ba na farilla ba azumin asabar haramun ne in ba na farilla ba amma kuma zai iya halasta in kayi juma'a haka suka ce da ko waɗannan waje din wallahu ta'ala ala abin dibi ne anan shi ita juma'a azuminta an hana shi ne idan ita kadai aka yi amma ana iya yi in an hada da rana kafin ita ko rana bayan ita gwargwadon yadda ainihin wato fassara da tahqiqi za ta kama to kaga iri uku kenan akwai wanda aka wajabta a yi azumi a cikin kwanakin akwai wanda aka haramta mutulakan akwai wanda aka haramta in ita kadai ce amma ya halasta in an hada da wata rana shine nau'i uku da yace fa hadha nau'u law sima ma ghairihi lam yuqra wannan na ukun idan kai azumce shi tare da wani shi to babu karhanci a ciki babu kyama fa idza khussisa bil fi'li nuhiya an zalika amma idan aka keɓance shi da aikin to sai a hana aikin gaba ɗaya sawa'un ƙasa da sa'imu a taksisa aulam ya duhu. shin wanda yake yin azumin ya yi azumin da nufin keɓance juma'a ne ko ba da nufin haka ba kar ya ce shi ba da nufin keɓancewa yake ba an dai hana wa sawa'un itaqadar rujhana aulam ya atakid shin yana da ƙudurin cewa yin azumi a wannan ranar wani abu ne da ya fi na sauran falala sauran ranaku falla ko ko bai da wannan kudur ko ya kudurce haka ko bai kudurce ba an dai hana wannan irin ka'idar ita za ka ƙara ɗaurawa dai akan azumin asabar ko ka ce kai ba ruwanka baka keɓance asabar don wata falala ko kana keɓancewa oho an dai hana ko kana ganin asabar ta fi sauran ranakun ko ba tafi ba ko saboda kaza ko saboda kaza oho an dai hana wa ma'alumun abu ne sananne anna mafsadata hadha al-amal barna da ke cikin wannan aiki laula annaha mawjudatun da ba dan akwai ta ba fit takhsisi duna ghairi a cikin keɓancewa sabanin abin da ba keɓancewan ba lakana imma an yanha anhu mutlaqan ka yawmul eid to da sai dai a hana yin azumin juma'a kai tsaye kamar ran da aka hana ranar idi aw la yunha anhu ka yawmul arafa ko kuma kar a hana kamar yadda ba hana ranar arafa ba wa ashura da kuma ranar ashura wa tilkal mafsada laysat mawjuda fi sa'iril awqat barnar da ke cikin keɓance juma'a da azumi babu ita a cikin waɗannan sauran lokuta wa illa lam yakul takhsis bin nahi fa'ida in ko kace ba haka ba to babu wani fa'ida kenan a cikin keɓance ta da aka yi da hanawa ita kadai me yasa aka keɓance juma'a aka ce kar ai azumin ta ita kadai ba a keɓance arfa da irin wannan hanin ba ba a keɓance aishuwa da irin wannan hannun ba saboda akwai wata barna a cikin keɓance juma'a da azumi ita kaɗai fa zahara anna al-mafsada tansha'u min takhsisi ma la khassisata lahu sai ka gane kenan to barna na tasowa ne karkashin ka'ida ta baiwa wani abu muhimmancin da bayi da shi baiwa wani abu wata siffa ta musamman din da bayi da ita kama ash'ara bihi labbar rasuli sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar da lafazin manzon Allah yake nuni zuwa ga haka fa inna nafsal fi'lil manhi anhu domin asalin aikin da aka hana awul ma'mur bihi ko aikin da aka ce ayi kad yashtamilu ala hikmatil amri aw nahy yana iya zuwa a cikin shi ga hikimar ta sa aka ce ayi ko hikimar ta sa aka ce a bari kama fi kauli kamar da manzon Allah yace khaliful mushrikina ku dinga saba wa mushrikai in yace ku yi kaza sai yace ku saba wa mushrikai ayi kaza a saba musu dan ya zama ainihin wato saba musu shine illa din kenan falabdun nahi an al-ikhtisas bi waqtin bi sawmin aw salatin yaqtadi an al-fasada nashi'un min jihati al-ikhtisas da kan lafazin da yazo yace an hana keɓance rana kaza da azumi ko lokaci kaza da sallah to yana hukunta kenan barnar da ke cikin wannan keɓancewar tana tasowa ne daga cikin keɓancewa fai za kana yawmul juma'a yawman fadila in ya zamana lalle da gaske ne ranar juma'a rana ce mai falala yustahabbu fihi min as-salati wad-du'a'i wadh-dhikri wal-qira'ati wat-taharati wat-tibi waz-zinati ma la yustahabbu fi ghairi yana daga cikin abin da aka yi shar'anta a cikin ranar juma'a sallah da addu'a da ambatan Allah da karatu da tsarki da cin gayu da kwalliya da sanya turare abin da ba mustahabbi bane a cikin wasu ranaku tun daga asabar har alhamis kana zalika fi madannati an yi tawahhama anna saumahu afdalu min ghairi to wannan ya zo a wani bigire da za a iya ruɗuwa da cewa to babu mamaki wani ya tunanin to tunda dai duk waɗannan ayyuka na falala suna da daraja a juma'a fiye da sauran ranaku to idan aka ƙara azumi a ciki shi ma zai ƙara daraja fiye da yin azumi a alhamis ko litinin ko talata ko wani rana daban wa ya taƙidu anna qiyama lailatihi ka siyami fi naharihi wani kuma na iya ganin cewa kamar yadda yake ganin falalar in yi azumi a rana a juma'a zai samu wata falala ta musamman to in yi qiyamul layl ma a daren juma'a zai samu falala ta musamman laha fadilatun ala qiyami ghairiha min layali cewa yin hakan akwai falala a cikin qiyamul layli ranar daren juma'a fiye da yin qiyamul layli a wasu dararraku fa nahan nabiyyu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama an takhsis daf'an li hadhihi al-masada sai manzo Allah ya hana keɓance daren juma'a da yin sallah ya hana keɓance ranar juma'a da yin azumi dan ya tunkuɗe wannan barna kar ka je ka ƙara wata falalar da bata da asali allati la tanshau illa min at-takhsis wanda wannan barna ba za ta taso ba sai in ka keɓance din wa kadhalika talaqqi ramadana haka ma taryar wata قد يتوهم قد يتوهم أن فيه فضلا ana iya tunani a ruɗi cewa akwai falala a ciki lima fihi min al-ihtiyat lis-sawm saboda a samu taka tsantsan kai ya zama ka sha ruwa ranar ɗaya ga watan ramadana wala fadla fihi fi shar'i to babu wata falala a shari'a game da wannan taka tsantsan nan fana han nabiyyu sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi sallama an talaqihi lidhalika saboda babu wata falala ta musamman a cikin haka sai manzo Allah alaihi salatu wassalam ya hana tarba watan ramadana da azumi وهذا المعنى موجود في مسألتنا duk wannan fahim ya ta mana shimfiɗa ne ya ce to irin wannan ma'anar ta hana keɓance wani abu wanda bai da keɓantacciyar falala ga wannan jinsin ibadar ina nan a cikin wannan matsalar da ake magana ta bukukuwa fa innan nasa kad yakhussuna hadhihi almawasimi ha yakhussuna hadhihi almawasima li itiqadihim fiha fadila mutane suna iya su keɓance waɗannan bukukuwa da ke maimaituwa duk shekara ne saboda tunanin suna da wata falala bukukuwa wa mata kana takhsisul waqti bi sawmin duk sadda ya zama an keɓance wani lokaci da wata ibada ta azumi aw bi salatin ko da ibadar sallah qad yuqtaranu bi itiqadi fadli zalika abu ne mai sauki ya zama wannan keɓancewar ta gwamutsu da aƙidar tunanin cewa wannan abun yana da falala ne ba za ka san san da ya shiga cikin kwakwalwarka cewa abin yana da falata musamman ba wa man qala wanda ko yace inna salata aw sawma fi hadhihi al-laylati ka ghayriha hadha atiqadi wa ma'a dhalika fa ana akhussuha wanda yace ni aure na yin azumi ran juma'a ko yin sallar dare a daren juma'a ko ba zan yi ba sai a wannan lokacin a wuri na ɗaya yake da duk wani lokaci wannan shine aqidata amma duk da haka ni zan ci gaba da keɓance daren juma'a da sallah zan ci gaba da keɓance ranar juma'a da azumi amma ni fa ba ina cewa sun fi sauran ranaku ne ko dararraki ba fala budda an yakuna ba'isahu imma muwafaqata ghairihi wa imma ittiba' al'ada wa imma khawfan lawmi lahu wa nahwi dhalika wa illa fa huwa kadhib duk wanda ya ce shi zai dinga yin wata ibada ta musamman amma shi ba dan ya bata falla ta musamman bane to ko dai ya zama abin da yasa yake faɗan wannan magana in ma muwafaqata ghairi so yake dace da wani akan wannan ibadar akwai wasu mutanen da yake bin su jama'a shi yana so su tafi tare wa in mattiba al'ada ko kuma abin ya zama al'adar garin su ana yi wa in ma khawfan lawmi ko yana tsoron in bai ba za a zarge shi ko in yace ya ba ta falla ta musamman za a zarge shi wani abu zai kuma kamanci wannan wa illa an ba haka ba fa huwa kadin ƙarya yake ya gama sashi a kwana dan me zaka keɓance wata rana da wata ibada kuma ka ce kai baka ɗauki haka a matsayin falala ba misali mutum ya ce shi ya ci gaba da yin cika ciki don shi bai ɗauka yana yi ne saboda murnar cewa an kashe jikokin manzo Allah ba shi yana yi ne kawai saboda al'ada garin su ne kaga wannan ya tafi da al'ada ne ko ya ce ni kawai saboda ina neman ladan azumi na kerin juma'a ai an ce duk wanda ya azumi rana ɗaya ai Allah zai nisanta fuskar shi daga wuta kuma kaga wannan rana ce ta musamman amma ni ban ma ɗauka saboda wannan musammancin na ta nake ba to wannan ta yi zama yana faɗan haka ne don ya dace da wasu saboda su ga yana azumi su ma suna yi ko kuma yana tsoron in aka gan shi bai yi azumi ba za a zarge shi ce to kaga wani bai irin azumin nan namu ko ya bar irin mazhabinmu ne in ku dubba wannan ne dalili ko irin wannan dalili ba to ƙarya ike a cikin zuciyar shi akwai wannan girmama da yake wa rana bai so ya faɗa ne wadda'i ila hadha al-amal la yakhlu qattu min an yakuna dhalika li'tiqad al-fasid aw ba'ithan akhara ghayra diniy duk wanda yake irin wannan da'awa yana cewa wai shi yana yin wani aiki na musamman amma ba dan tunanin wani lada na musamman ko falla wannan ta musamman ba dole ne ya kunu qattu min an yakuna zalika zalika laitika dal fasida dole ne sai dai in wannan mummunar kudurcewa ce au ba isan akhara gaira diniyin ko wani dalili daban wanda ba ma addini bane wa zalika al dalalu kuma wannan abin da yasa ya kudurce a zuciyarsa dalle bata ne fa inna qad alimna yaqinan dan mu sibin temiya mun sani cewa tabbas yaqini ne annan nabiya sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi sallama cewa manzon Allah tsaya da amince Allah tabbata a gare shi wa ashabahu da shi da sahabbansa wa sa'iral a'imma da sauran limaman musulunci tun daga kan tabi'ai da na bayan su lam yadhkuru fi fadli hadha al-yawm wal laylati wala fi fadli sawmihi bi khususihi wa fadli qiyamiha bi khususiha harfan wahida da annabi da sahabbai da malamai na bayan su na kwarai ba su ambaci kalma ɗaya game da falalar wannan dare ko rana ba ko falalar yin azumi ko sallah a wannan dare ko rana ba babu wani magana ƙwaya ɗaya daga gun annabi ko sahabbai ko malaman farko akan falalar azumi ko sallah ko ƙiyamun laili a misali daren rajab ko nisfu sha'aban ko makamantan ire-iren wannan dararraki ko daren maulidi ko ainihin keɓance ita juma'a din ko makamanci haka babu dalili ko kwaya ɗaya wa annal hadithal ma'asura fiha hadisin da ya zo game da ita wannan mas'ala wato lailatin awal lailatin min rajab kenan da yake magana a can baya mawdu'un hadisin na ƙarya ne akwai hadisi da ya zo akan bayani akan falalar dare na farko na rajab hadisi ne na ƙarya ibn hadirin ya kawo shi a cikin littafin tabinul adab fi ma warada fi fadli fi ahadisi fadl rajab hadisan falalar azumin tsofaffi da makamantansu hadisi ya zo da ƙarya akan zance hadisi ne maudu'i akan maganganu da suka shafi ainihin falalar rajab wa annaha innama hadathat fil islam ba'da al mi'ati rabi'a kuma mun sani a yaƙinance bayan mun san cewa annabi sahabbai da tabi'ai ba su faɗa ba kuma cewa wannan irin ibada ba a fara yin ta ba sai da aka wuce shekara ɗari hudu da farkon musulunci ma'ana sai da aka wuce alƙurunul mufaddala kenan aka shiga zamanin da ba su da wata falala ta musamman a irin wannan wala ya juzu wal halatu hadhihi an yakuna laha fadl bai taba yiwa bai taba halasta a irin wannan yanayi a ce wannan abun na da falala kun ga wannan ka'ida ka ɗauke ta ka sanya ta akan duk wani abu da ake da sunan ibada in dai bayi da waɗannan ire-iren hujjojin daga manzala sallallahu salama daga sahabbai daga tabi'ai a wuce waɗannan ƙurun mufaddala sannan wani yazo ya ce ga wani abu a yi da falala to ka ɗauka irin su ɗaya da wannan babu yadda za a yi la ya juzu bi halin wal halatu hadhihi an yakuna lahu fadlun bai halasta sam a ce ga wata ibada da ba a yi ta alamu na annabi ba ba yi ta da zamanin sahabbai da tabi'ai ba ba a yi ta a cikin waɗannan shekaru ɗari uku na farkon musulunci ba sannan wani yanzu ya ce a yi shi da sunan biki kuma kuma da sunan addini ba za a karba ba duk yadda ya ƙoƙarin ya kawo mishi mashiga ba za a karba ba za mu zo gaba kaɗan zai mana karatu musamman akan maulidi jama'a za ka ji irin waɗannan maganganun da kuma irin maganganun da zai faɗa akan cewa duk da fa ana fatan wanda ya yi don Allah da tunanin yana ƙaunar manzo Allah ana fata ya samu lada za ka ji maganganun da malamai suka faɗa tsakanin masu cewa a yi da masu cewa ka a yi gaba ɗayansu sun haɗa kan cewa bid'a ne babu wani malami ya taɓa cewa ba bid'a bane sai waɗannan na yanzu waɗannan daƙiƙai na yanzu malaman ƙarya su ne suke ƙoƙarin su kawo abin wai nasi amma malamai na gaske har wanda suka ce a yi irin su siyutsi sai da suka ce bid'a ne za mu zo kanta maganar siyutsi a cikin alhawilil fatawi kace siyutsi yana daga cikin malamai masu ban mamaki dama wato wanda yake da tanakuri da ajaib saboda duk malamin ta so a cikin yan bid'a ko mun zurfin katin da ya in ba ya iya musu bara'a fito na fito ba to sai ka dinga samun shi da wannan tasgaran abin da ya samu kanshi kenan ya taso a cikin garin yan bid'a su ne malaman shi sun koya mai karatuka da yawa ya yi karatu mai zurfi a cikin fannoni daban-daban to sai zama yana samun ainihin wato takafo yana ganin girman abu ne taso ya zama al'adar garinsu kuma ya san wasu maganganu da suka saba musu da ka ga siyuti sai zo cikin la'ali masnu'a inda yake magana kan hadisan ƙarya sai ka je na kokarin tattara irin wannan hadisan hadisan carbi hadisan kaza hadisan da ake cewa akwai kutubi akwai mutanen da su suke tara duniya da zaran wani ya mutu za a yi wani su gausi da watadi da wane ne akwai hadisin da suyuti fere yadda zai sai ya kawo labari cewa wani ya yi mafarki ya ga manzo Allah manzo Allah ya ce mashi hadisin nan ya tabbata kuma hadisin maudu'i ne hadisin da aka ce wai annabi ya ce wai in dai ka ji wani hadisi na falala daga gare ni to kai aiki da ita ko da bai inganta ba ba kuma za ka samu falala da ya kawo ya tabbatar da isnadin maudu'i sai ce amma wane ya yi mafarki ya ga manzo Allah ya tambayi manzo Allah game da wannan hadisi manzo Allah ya ce mishi ni na faɗa kuma muskiti kenan bawan Allah Allah ya gafarta mai to irin shi ko shi a cikin alhawilil fatawi da ya zo magana ta farko sai da ya ce bid'a ba ya zama na nabar sabai ba amma za ka jan dariƙa za cewa suke Allah ma yayi maulidi saboda hauka in jan dariƙa na yanzu Allah yayi maulidi manzon Allah shi ya fara yin maulidi mai maulidi shi wai azumin litinin su ko ba shi suke ba ada sai ku yi na manzon Allah sai ku takaita akan azumin maulidi Allah ya shirya da mu a takaice wannan ita ce ka'ida game da duk wata ibada da ba a yi ta a wancan zamanin ba wannan dama shine mu manhajinmu da muke kira da suna salafiya ibadanmu al'adunmu mu'amalanmu take-taken rayuwarmu duka muna so ne mu dinga ɗauko su daga waɗancan zamanin duk abin da ya wannanci wannan zamanin matuƙar yana matsayin ibada to ba mu yarda da shi ba duk abin da sa'an nabu da su sahabbai da tabi'ai ba su san shi ba matsayin ibada mu ma ba mu san shi ba ko mun san shi ba za mu yi ba shine manhajin salafiya jama'a Allah ya tabbatar da mu a kai da anna zalikal fadla in lam ya'lamuhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dan wannan falalar da aka faɗa in dai manzo Allah bai santa ba wala ashabuhu sahabbai ba su san wannan falalar ba wala tabi'una tabi'ai ba su san wannan falalar ba wala sa'irul a'imma sauran limamai su Malik su Abu Hanifa su Shafi'i Imam Ahmad Isa kadan rawiya الإمام الزهري سأل إمام أينه سفيان بن عيينة سفيان الثوري إمام مالك إمام البخاري دب السوى نفل لبه امتنع أن علم نحن من الدين الذي يقرب إلى الله به بزي يومو مسوى نن أمتين ويدد ونن أمتين الدين da ake zuwa neman kusanci zuwa ga Allah da shi ba malam ya alamu nabi sallallahu alaihi wasallam abinda manzo Allah bai sani ba babu yadda za a yi mu san shi babu yadda za a yi mu san wani abu na neman kusanci zuwa ga Allah mu ce ga wani abu mun gano idan an yi shi za a samu kusanci zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama kuma annabi da sahabbai ba su sani ba was sahabatu wat tabi'una wa sayrul a'imma annabi bai sani ba sahabbai ba su sani ba tabi'ai ba su sani ba ba su yi ba dan a cikin shi kenan akwai musu istidraki muna cewa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya ceci mutane daga bala'i ya kai su aljanna to ya rage wasu abubuwa da za su sauƙaƙa musu zuwa aljanna mu ga su mun gano su shine ma'ana aikin ka kai da zaka yi maulidi ka ce san manzan Allah ne kuma duk wanda baya yi bai kaunan manzan Allah ba ga suke cewa ba wannan magana ba su san hadarin ta ba suna faɗa ne kawai zaka iya kawo nassoshi waɗanda suke tabbatar da Umar na kaunar manzon Allah fiye da komai a duniyar na akwai hadisi karara ka cikin Bukhari sayyidina Abubakar haka sayyidina Ali haka sayyidina Usman haka wani kaza sahabban nan sun sarye da rayuwarsu da dukiyarsu da komai don nuna wa manzon Allah kauna sahabi ya je karban zakka Abdullahi dan Amr dan As aka ce za a bashi cin hanci ko me yace musu yace ƙarya kuke yi yace na zo muku min ahabbin nasi ilayya fid dunya wal antum abghadun nasi ilayya fid dunya amma kaunar shi da kin ku ba zai sani zalunci ba a shahidi shine yace na fi kaunar manzo Allah fiye da kowa a duniyar nan kuma duk waɗannan hadisai ne ingantattu zaka iya kawo guda dubu da guda ɗaya akan sahabbai wannan kaunar da suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har suka yi ta suka gama da mu da ku mun yadda ba saba maulidi ba ku kuma yanzu kun zo kun ce yin wannan abu shine kaunar manzo Allah to in ma ya zama wancan da suka wa annabi ba kauna bane kuma annabi yana gani bai gyara musu yace a kauna ta fa ita ce ku dinga yin maulidi ba in ma ya zama kuma ku da kuke faɗan wannan abun ku ne ba ku san me kaunar manzo Allah ba kenan nabi nan shine gaskiya ku ne ba ku san me kaunar manzo Allah ba dan wannan magana tana soke duk cewa babu wanda ke kauna annabi sai mai maulidi to kenan duk wanda bai maulidi bai kauna manzo Allah kamar da suke fara kara to lazim haka duk waɗannan ajiyar din ba sa kauna manzo Allah sai ku yan dariƙa shi sa ahlu suna ku daina damuwa dan wai sun zo suna sarwa a rediyo cewa ana gayyatar yan uwa musulmi masu kaunar manzon Allah ka san sai ga dan izala sai ya ji haushi wai shi an cire shi a cikin masu kauna to ai cirewa wani dan wani dan take bai cire kai waye ba shi lasisin cire ka waye ba shi lasisin cire ka ko cewa kai ba musulmi ne aikin banza yake dan shi ba yi da wannan authority din ko ba a kai yake ba kai dai ka tafi akan abin da yake shine gaskiya kaunan manzo Allah wajibi ne ta shiga cikin zuciyarka ka so shi ka kaunace shi fiye da komai kuma a ganta a aikace addini ce shine a ga kana bin sunnarsa kana ambatan shi kana masa salati kana kaunan mutanen gidansa kana kaunan sahabbansa kana kaunan addininsa zaka iya saryar da rayuwarka da komai naka da shi amma kar wannan ya baka dama ka kirkiro wani abu kuma ka ce wannan abin shine kauna wanda kuma duk bai baka mai lazimin cewa shi bai da kauna don wannan yanna kenan yanzu wani kuma zai kirkiro wani abu daban misali shi kuma ya ce to shi kuma zaman makoki da dinga manzo Allah duk shekara na ran da ya mutu yace kuma duk wanda bai wannan ba shi kuma shi bai kauna manzo Allah baya bakin cikin rasa manzo Allah da kai wannan yin haka shi ma yace duk randa da rasul manzo Allah ya taho wanda an fi sanin shi fiye da dadin haihuwarsa shi kuma ya ce sabaka jan kaya irin na yan shi'a ne ya gaito mutane ya kafa rumfuna ya zauna kwana uku yana karɓar gaisuwa wani zai yi haka shi ma bayan shekaru a tirkiti da shi ya ce ai wallahi wannan shi kadai ne kaunar manzo Allah duk wanda baya yi bai kaunar manzo Allah yes ana nan wani ma ya saki kirkiro wani shi ma ya ta kirkirowa kaga ya zama open ended kenan yana da kofa buɗaɗɗiya da kowa zai abin da ya ga dama Allah ya tsare mu to malam ya ci gaba da cewa وإن علموه امتنع امتنع مع توفر دوائهم على الأمل الصالح وتعليم الخلق والنصيحة لهم ألا يعلموا ألا يعلموا أحدا ألا يعلموا أحدا بهذا الفضل ولا يسارع إليه واحد منهم idan ko ka ce annabi da sahabbai sun san wannan falala da kake ambata imtuni'a to ba zai yiwu ba ma'a tawaffuri dawa'ihim alal amal salih tare da yadda suke da dalilai da suka yi musu tawaffuri suna da wato karsashi wajen aiki na gari wa ta'limil khalq da yadda suke da karsashi wajen ilmantar da halittu wan nasihati lahum da yadda annabi da sahabbai da na bayan suke da karsashi suke da ainihin active suke da kwarewa wajen kokarin yi wa al'umma nasiha nuna mata abin da zai amfane ta ba zai yiwu ba ka ce baya ga waɗannan Allah yi ulimu ahadan ya zama ba su ba kowa ishara ba bi hadal fadli su ce ga wannan falala kai aiki da ita wala yusari ilaihi wahidun minhum wani daga cikin su kuma ba a taba samun yayi kokari ya wannan aikin an san su mutane ne masu san alkhairi masu yada shi masu kanta da gaskiya sai ka ce ga wani abu a ganin ka alkhairi ne amma ko ba su faɗe shi ba ba su yi aiki da shi ba ko to ba zai yiwu ba fa idza kana hadal fadlu mudda'a mustalziman لعدم علم الرسول وخير القرون ببعض دين الله idan ya zama wannan falala da ka kawo yana lazimta cewa to annabi da sahabbai da sauran waɗanda suka rayu a zamuna masu falala sun jahilci wani abu na addini kenan wanda kai ka sani aul kitmani ko kuma kana lazimta cewa sun ɓoye wani abu da suka sani suka ki faɗa wa tarkihim ma yaqtadi tashri'uhum sun bar wani abu da ya kamata su faɗi shari'ar wa adatihim sun bar wani abu da ya kamata su yi shi su bar al'adunsu Allah ya kutumu wa la yatruku bayan mun san al'adar su ta hukunta ba sa boye komai ko kullu wahidin min al-lazimaini muntafi duk ɗaya daga cikin wannan abun guda biyu abun a yayyaga shi ne ƙarya ce barna ce ka ce ai annabi da sahabbai ilimin su ne ya gaza kai kuma ka gano ko kuma annabi da sahabbai sun boye ne kai kuma yanzu ka tona asiri ko ɗaya daga cikin waɗanda duka abu ne muntafin abu ne da ba zai yiwu ba ya zama ga wani abu da suka sani suka ɓoye ga wani abu da annabi ya gaya wa sahabbai ko ya gaya musu suka ƙin isarwa ko kuma wani abu da annabi bai gaya wa sahabbai ba su ba su gano ba na bayan su ba su gano ba sai kai yanzu a ƙarken duniya ka gano in ma bi shar'i shari'a ta lalata wannan tunanin wa in ma bil adati ma ashadi ko ka hada da shari'a da abin da aka sani na halin su uliman tifa'ul malzum karkashin haka to an san abin da ka kawo ba zai yi ba kenan idan lazumin shi ba zai yi ba abin da ka kawo karkashin wannan lazumin shi ba zai samu ba wato me ka kawo kawo sabon abu lazumin shi shine rashin sanin su gare shi ko kuma sun sani ba su faɗa ba to ba zai yi a ce ba su sani ba ba zai yi a ce kuma sun sani ba su faɗa ba ko da haka ba zai yi ka kawo a karɓa ba wa huwa al-fadl al-mudda'a abin da ka kawo za ka karɓa shine wannan falala sabuwa da ka kawo ثم هذا الأمل المبتدأ مستلزم إما لإعتقاد هو دلال في الدين sannan duk wani aiki da zaka kawo sabo na barna na bid'a lazumin shi shine ko dai ka kawo wata sabuwar bata a cikin addini ka kudurce ta aw amali dinin li ghairi Allah subhanahu ko kuma ka aikata wani addinin da Allah bai ci ai ba wa tadayyunu bil itiqadatil fasida aw tadayyunu li ghairi Allah la yajuz yin addini da kudurce abin da yake barna ko kuma yin addini ba ga Allah ba dukkaninsu bisa halarta ba ma'ana duk abin da kawo sabo ko dai ya zama kudircewa ne ko aiki idan kudircewa ne ka kudirce wani abu wanda babu shi a cikin shari'a to ka kudirce barna ko kuma ka aikata wani abin da Allah bai ci aikata ba ka aikata wani abu wanda ba addinin Allah bane Allah bai ci ai ba ko to ba addinin shi bane to duka biyun ko bai halasta ba yin wani aiki mai kyau amma ba ga Allah ba bai halarta ba ko kuma kudirce wani abu sabanin abin da Allah ya ce a kudirce kuma da shi ta kudirce bai halarta ba fa hadhihi bid'u wa amsaluha malam yace waɗannan bid'o'i da ire-iren su mustalzima qat'an aw zahiran li fi'li ma la yajuzu kai tsaye ko kuma a zahiri suna hukunta mutum ya dinga yin abin da bai dace bane fa aqalla ahwalil mustalzim in lam yakun muharraman mafi karancin halin da zaka samu kanka kai da kake bid'a in ba a ce abin da kake haramun bane an ya kuna makaruha mafi karanci a ce makaruhi ne wa hadha ma'ana sarin fi sa'ir al-bid'a al-muhdatha wannan irin yanayi akwai shi akan duk wata bid'a da ta yadu thumma hadha al-i'tiqadu yatba'uhu ahwalun fil qalbi sannan bayan wannan abin da ka kudurce sai kuma wani yanayi ya dinga shiga cikin zuciyarka min at-ta'zim sai ga kana baiwa wannan rana wani girmamawa na musamman wal ijlal kana ganin ta ɗaukaka kamar yadda misali yan ɗarika suna ganin ranar maulidi ta ranar idi da Allah ya ce sha'irin lahi ranar idi da manzo Allah ya ce mafi girman rana a gurin Allah ya ce ranar nahar suna ganin ranar maulidi ta bita suna ta bata girma suna bata girma har girman ya wuce misali wa tilkal ahwalu aidan batila laysat min dinillahi waɗannan abubuwa su ma barna ne ba su cika addinin Allah in ka je wasu garuruwa zaka tara akwai kungiyoyi akwai asusu ga foundation da ake yi tsawon shekara ana tara kuɗi don yin wannan barna ana yin akwai kwamiti ana tsare-tsare ana buga fastoci ana tarurruka don kawai za a yi wata barna ta shekara to hakan ka ɗauki 'yan shi'a su ma abubuwan da suke yi na ranakunsu na bakin ciki da na farin ciki da na tunawa da rana kaza wanda tsawon shekara suna da shi alhamdulillah mun samu yanayi a garin nan da Allah ya kawo mana da su Allah ya ƙara nisanta mana su zaka ga tsawon shekara ba a wata guda sai sun yi wani biki na tunawa da wani ko na ƙaryar ran da aka haifi wani ko na ƙaryar ran da aka kashe wani suna yin waɗannan bukukuwa sun fiye musu a cikin addinin su fiye da ranar sallah idi na karamar sallah da babbar sallah waɗanda su ne ranaku guda biyu da manzo Allah ya sa musu tam a matsayin ranakun biki na tunawa a shekara a musulunci walau furida annar rajula qad yaqul da zai yiwu a ce a ga wani mutum ya ce ana la ataqidu al-fadla ni ba na kudirta cewa ranar rajab ko ranar kaza tana da wani falala فلا يمكنه مع التعبد أن يزيل الحال الذي في قلبه da zai yiwu ba in dai yana yin wannan bauta ta musamman a rana ya ce kuma wai ya kawar da wannan abin da ke cikin zuciyarsa min ta'zim wal ijlal na girmamawa da ganin darajar rana wa ta'zim wal ijlal la yansha'u illa bi shu'urin min jinsi da itiqad da girmamawa da ganin darajar wata rana baya tasowa sai inda akwai wani kuduri na musamman ولو أنه وهم أو ظن أن هذا أن هذا أمر ضروري da zai ɗauka cewa wannan wani abu ne na dole fa innan nafsa law khalat an shu'ur bi fadli shay'i imtana ma zalika an tu'azimu zuciya idan ta wofanta daga tunanin cewa wani abu na da falala to ba ta bashi girma ba ko mutum ne ka gan shi idan a cikin zuciyarka babu wani abu da ka sa ka kudirciya da girma za ka ga ba za ka yi akodin mishi wani mutunci na musamman ba za ka mu'amalance shi kamar kowane mutum ne sai ran da kasancewa yana da wata falla ta musamman ko sannan sai ka mushi girmama ta musamman misali a ce wani ne ya zo waje yana cikin gaisa da mutane ba su san shi ba ba su san ashe wane ne na musamman ba za su gaisa da shi ne kamar da suke gaisa da kowane gama garin mutum sai an zo an ce a ai wannan shine malam wane ko babban jami'in gwamnati wane ko babban jami'in soja wane ko a faɗi dai wani mukami da a tunaninsu ya cancanci girmamawa ta musamman sannan sai su canza reaction ɗinsu sai ka sun canza Allah ɗaya dama kai ne a ran kai ne a alaga su mala mu gane ka ba amma da fa ba zai yiwu a shekenan ka ba wani abu wani girma ba sai kana kudirce ya fi sauran ba zai yiwuwa ya saba wa ɗabi'a da haka ƙarya ne mutum ya ce yana yin wata ibada ta musamman wani lokaci na musamman kuma ya ɗauka wai baya ganin falala wannan lokacin alal misali jama'a mu ɗauka tasbihi da ake bayan sallah asuba aya da falla ta musamman ku karatun alkur'ani haka sallar dare to sai mutum ya ce yana yi amma shi yana ganin da rana da dare da ɗaya shi dai kawai yana yi ai wannan mahadul ƙarya ce bai yiwuwa haka mutum yana mukabara ne akan waƙi ma'ana yana ƙaryata waƙi shine kamar yanzu misali wannan muryar nake magana sai ce ai ba muryar ta bace shi ne kaga ƙarya ce wadda ba a bukata a kafa maka hujja akai sai dai a fara tunanin ko dai ka motsi ne domin hakika ce wadda a ɗabi'ance ba ta iya ƙaryatuwa ina fata mun gane wannan da ke jama'a sai ya ce fa innan nafsa fa innan nafsa law khalat an ash-shu'uri bi fadli shay'i umtuni ama dhalika an tu'azzimu walakin qad yaqumu biha khawatir mutaqabila sai dai ana iya samun wasu tunane-tunane da suke da fuskantar juna mutakabila su fuskanci juna a ciki wannan suna iya wato canza yanayin kenan fahuwa min haisu itiqadihi annahu bid'a yaqtadi minhu dhalika adamu ta'zimi ana iya samun mutumin da ya kudurta cewa to kaza fa ni na san bid'a ne dan haka sai ya kasa girmama abun wa min haisu shu'urihi bima ruwiya fi amma idan ya tuno kuma abin da aka ruwaito game da shi au yaf'alun nasu lahu ko kuma abin da mutane za su aikata mishi au bi anna fulanan wa fulanan fa'alu ko kuma ya ga cewa to ai wane da wane ma sun aikata au bi ma yazharu lahu fihi min al manfa'a ko kuma da abin da zai samu na amfani ya qumu qalbi qalbihi ta'zimu sai ya zama zuciyar shi ta tsayu akan qumu bi qalbihi azamatuhu sai zama girman abin ya tsaye a zuciyarsa abin da yake cewa shi ne mutane dai ga ɗabi'a suna girmama abin da suke ganin girman shi a zahiri su girmama shi bayan suna da girman shi a zuciya amma ana iya samun yanayi da za a samu taƙabuli shine karo tsakanin girmamawa da rashin girmamawa a cikin zuciya daya shine sai kawo misalai shine ya zama abin farko ka san bid'a to wannan yanayin sai sa kana jin kyama amma bayan kasancewa shi bid'a kana kyamar shi sai kuma ya zama a ɗabi'ar inda kake abin ana girmama shi har ka ma manta bid'a ne wannan kuma na iya saka bashi girma sai ya zama zuciyarka tana jayayya da juna wani bangare na cewa kar ka yi wani kuma na ganin gara ka yi tunda daidai ana yi ko kuma ai suwa na ma suna yi ai ko ina ana yi ko kuma in na yi zan samu wata fa'ida ko kala rabi ya faɗi wannan ku yace duk mun da me yake shi abinda za a samu ne saboda za a tara wa mutum kuɗi da raye-raye da za a yi ta musu da 'yan mata suna shan zoɓo suna jin daɗi sun san ba addini ba ne kaga wannan manfa'a ta rayuwa shi sa kake yi ka ɗauki irin wancan mutumin akwai mutumin da misali ana ganin girman shi duk jama'a hala kai ka san bai kamata a ga girman shi ba amma tun da kaga duk ana ganin girman shi suka biye kai ma sai ka bi mutane a ga girman shi a garin dai a ba lafiya ka a ce kai ka fan ɗari ko misali irin shugabannin nan ko manyan nan wanda a ƙasa yana wa addinin Allah zagon ƙasa amma kuma ana ganin girman shi sai bi waje ana girma shi kuma kawai ka girma shi dan dai a zauna lafiya ko kuma tunda in ka girma shi abinda ake samu a wurin shi kai ma za ka samu ko da kana kudurta cewa mutumin banza ne fasiki sai ka girma shi saboda abinda za ka samu a wajen shi kaga girmamawa a zahiri da kuma ƙudurta akasin haka a cikin zuciyarka to ko a nan a cikin zuciyarka za a samu kai kawo tsakanin ganin girman shi da rashin ganin girman shi idan ko zuciyarka ta wofanta daga ganin girman shi kaf to ba za ka iya bayyana mashi girma ba ba za ka iya ba sai ya zama akwai wani element na girmamawa ko yaya ne ko da wanda yake fluctuating sannan za ka iya bashi girma ibn taymiya fa yau yana magana ne jama'a a matsayin psychologist kuma wato yana darasta mana ɗabi'ar dan adam ya sha mana irin waɗannan karatukan a baya Allah gafarta mishi to shine yake mana wannan bayani yana cewa wa min haythu shu'urihi bima ruwiya fihi idan ya zama bid'ar kana da tunani akan to ai an ruwaito maganganu akan ta wanda basu inganta ba kenan mutane suna yi aw bi fi'lin nasi lahu ko abinda mutane za su aikata maka aw bi anna fulanan wa fulanan fa'alu da wani da wani ma suna yi aw bi ma yadharu lahu fihi min al manfa'a ko abin da zaka samu na amfani daga wannan bid'a ya qumu bi qalbihi azamatan fa alimta anna fi'l hadhihi al bid'a yunaqidu al i'tiqadat al wajiba sai zama ka san cewa aikata wannan bid'a tana cin karo da asalin aqidar da ya kamata ka rike wa yunazi'ur rusula kuma wannan bid'a tana jayayya da manzanni kenan ma ja'u bihi anillahi cewa bid'a tana ja ne da manzanni akan abin da suka kawo daga Allah wa annaha turful qalba nifaqan kaga bid'a tana sanya wa zuciya munafunci walau kana nifaqan khafiyan ko da munafuncin dan kankani ne idan ka san waɗannan abubuwan zaka iya fahimta haka cewa bid'a koyaye ne to tana warware aqida ta gaskiya ne kuma tana ja'in ja ne da annabawa tana cewa ne lisanul hal ɗanta cewa ne annabawa sun rage ga sauran da abin da ya kamata su faɗa ba su faɗa ba sannan ƙarƙashin haka za ta gadan maka da munafunci a cikin zuciya ko ɗan kankani shine akwai wasu abubuwan da ba na kwarai ba kana ganin su a matsayin na kwarai kuma kana raina abin da annabawa suka kawo kana ganin sai ka ƙara munafunci kenan wa misluha mislu aqwamin kanu yu'azzimuna aba jahl misalin wannan yace shine misalin mutane waɗanda a wurin su Abu Jahl misali mutum ne babba tunda a makka jagora ne mai fasaha mai kuɗi mai ƙarfi mai wadata mai kyauta ana ganin shi babban mutum kafin zuwa musulunci au abdullahi ibn ubayy ko dan salul a madina sarki ne ana shirin za a yi naɗin sarauta manzo Allah ya zo al'amari ya wargaje mishi liriyasati sai zama shugaban munafikai ko wa malihi saboda darajar shi girman shi da dukiyarsa wa nasabihi da dangantakarsa wa ihsanihi ilayhi kuma yana kyautata musu shi Abu Jahal ko Abdullahi dan Ubay din kenan wa sultanihi alaihim kuma jagoran su ne fa idza zammahu ar-rasul aw bayyana naqsa idan manzo Allah ya zargi Abu Jahal ko ya zargi dan Ubay dan Salulu ya bayyana cewa wannan mutanen mutanen banza ne saboda ba su da imani aw amara bi ihanati manzo Allah ya umarnin da a wulakanta su saboda kafirai ne aw qatrihi ko manzo Allah ya ce aje a kashe su faman lam yakhlus imanu wanda bai da tsantsar imani yana jin ragowar girmansu a zuciyarsa wa illa ya buƙa fi kalbihi munaza'atun baina ta'atir rasul tabi'a li itiqadihi sahih za a wayi gari zuciyar shi tana ja'in ja tsakanin to yayi abin da manzon Allah ya ce dan wannan shine aqidar shi shi musulmi ne wattiba'i ma fi nafsihi min al-hadith tabi'i li tilka dunul kadiba ko ko zai ci gaba da abin da ya sani a baya na girman waɗancan da yake gani ma'ana a matsayin ka na musulmi ne kana da aƙida cikakke aƙida lafiyayya in annabi ya ce wani mutum banza ne kawai mutum banza ne kaka kalli wani abu da yake da shi na alkhairi wannan alherin da yana cikin banza dan ya rasa asalin alkhairi shine imani ko to amma wanda ke da ragowar kaikayi a cikin rai ne ka to amma fa wani dinnan fa yana da girma ba malaman mu ne fa su suka koyi da mu za a ce yan bid'a ne ba ka mutane suke cewa ba ka dauki wannan ka daura akan irin halin da muke samun kanmu muna musulmai amma ko su kafai da muke ganin girman su yan wasan fim ne yan kwallo ne aktoci ne wasu manyan masana kimiyya ne kafirai wasu turawa ne shugabanni da suka yi wani fice yan neman yancin bil adama 'yan kare 'yancin dabbobi 'yan kare 'yancin ƙasa environmental abun nan 'yan kare 'yancin 'yan luwaɗi ga sunan iska iri-iri komai yanzu akwai mai kare 'yancin shi ko sai a to ai wannan yana da wasu humanitarian service ai yayi ayyuka ga ɗan adam in ya mutu sai ka ji musulmi sa cewa Allah ji shi musulmai suna mashi ta'abini suna mai ta'aziyya suna rubuce-rubuce suna nuna damuwarsu da alhininsu cewa an yi asarar wani gwarzo duk wannan irin wannan kafirci ne a cikin zuciya zama irin wannan munafunci ne ganin girman kafiri wanda shari'a ta ce kar a ga girman shi a cikin mu'amala shari'a ta ba da yancin ai mu'amala da shi don babu mu'amala mai faɗi ne za a siya a siyar za a yi ciniki da shi za a yi ci bashi za a ci abincin shi gwargwadon abin da shari'a ta fada cikin tafasir dinta amma girmamawa da ganin darajar shi ko tunawa da shi ko ba shi wata karama ko girmama shi ko ba shi wani digiri na girmamawa ko ambatan shi da ishadarsa ko sanya ma wurare da garuruwa da ma'aikatu sunayensu sawa'un kasuwanni ne airports ne shaguna ne na gwamnati makarantu ne duk wannan bai wa kafirai girman da bai kamata a basu bane ka ɗauka yanzu su abu jahal su ne kafiran wancan zamanin kotu akwai wakilan kafirci irin waɗannan yanzu irin su bush nan da obama da makamantansu da bill gates duk waɗannan wakilan kafirci ne to ba ruwan ka da abu da suke wa al'umma dan aikin da suke wa al'umma na humanitarian services irin shi ne su abu jahal suke ba kyauta ciyarwa taimakon gajiyayyu taimakon marayu duk suna yi amma tun da suka yi imani qur'ani ya tsine musu albarka manzo Allah ya barambara da su ya yake su ya kashe su shikenan babu ruwanmu da su a akidance to ka ɗauka wannan fitinar yanzu ta fi yawa fiye da baya dan yanzu gara ma waɗannan manya akwai mutanen da suke ma tafihai ne shine wani ɗan iska ne ɗan ƙwallo ko ɗan fim ko ɗan wasan hausa ko ɗan wasan kome ba yi da wata kima ma a cikin al'umma sai da ya rasa sana'a ma sannan je na yin wannan kaga ba kamar Bill Gates ne za a ce miliyoniya ba ko Obama da ake ganin shi yana zaune a kujerar tafi kowace karfi a duniya misali kaga wani ya da ta izza a duniyance ko amma wani dan wasa ne kawai dan wrestling ne ko dan boxing ko dan gudu ko dan kwallon kafa ko dan kwallon kwando ko dan fim a Hollywood amma za ga mutane suna kaunar shi suna sa wa kansu sunan shi suna saka riga mai hoton shi suna komai irin nashi wasu ma irin askin da shi suke ko musulmai ne duk wani ya daga cikin abin da ya kamata mu guje mu a matsayin mu na musulmai Allah ya tsare mu fa man tadabbara hadha alima yaqinan ma fi hashul bid'i min as-sumum al-mud'ifa lil imani wa li hadha qila innal bid'a mushtaqatun min al-kufr yace duk wanda ya tsaya ya kalli wannan zai ga abin da ke cikin bid'a na bala'in maguzanci hashu abin da ke ciki kayan cikin bid'a akwai guba a ciki as-sumu al-mud'ifa lil iman waɗanda suke ainihin yin ƙasa suke rankwafar da imani mud'ifa wanda za su kamar yadda idan guba ta shiga cikin abu ko za ta lalata shi to haka gubar da ke cikin bid'a in ta shiga cikin zuciya za ta lalata imani walihadha qila dan haka ne ake cewa innal bid'a mushtaqatun min al-imani su bid'o'i eh ne kufur ko bid'o'i ana tsamo su ne ana driving din su ne daga cikin kafirci daga kafirci aka dauko bid'a dan kamar da kwatanta mana aikace duk waɗannan bukukuwan su aka kalla suna yi aka zo ana yi kafirai kafirai ne suke yi a cikin kafircin nasu ma ƙari ne akan kafircin sai kuma ka ɗauko shi a cikin musulunci don a kiristanci misali a asalin kiristanci addinin annabi isa babu kirsimeti babu ainihin good friday babu easter monday kenan a cikin kafircin ma yan bida a cikin kafirci suka kawo wannan sai kuma a cikin musulmai suka sake ɗauko shi suka kawo shi cikin musulunci fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana ganin jama'a sai mu saurara anan saboda ƙwarewar lokaci na so in karanta mana wani dan sharhi da malam ibnu usaimin yayi akan wannan gaba amma ina ga sai mun kai karatu na gaba insha Allah sai mu dakata anan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum na'am